jahiliya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha uku za mu tashi darasi na ɗari da sha hudu babi na ƙarshe a cikin kitabun hadisi ne lamba ta ɗari uku da saba'in hadisin na na isa hadisi na jaji na tamanin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na amdatul akam as-sughra na babban malami alhaji abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alayhi a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar gandun albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malam ce babu kaza babin da zai bayani akan hukunci kalmar ce da Allah yake cewa fa qadawun da sab'a samawati ko kuma inda Allah yake bara wannan cikin suratul fussilat ko a suratul sa'an suratul daud da Allah yake cewa fa hukum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'u al hawa har shi ma ni hukunci yake magana akai ko kuma na ma'ida Allah yake wa ne hukum bainahum bima anzalalla wannan ayoyin Qur'ani za ka iya lalubo wayannan kalmomin da ke bayani akan hukunci ko alƙalanci amma a sunna kuwa hadisai ne da yawa da suka zo akan haka sannan malamai sun yi ijma'i akan shar'antuwar alƙalanci ko hukunci abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi sannan haka nan kiyasi ma ya hukunta haka ba yadda za a yi al'amura da kuma babu alƙalin babu domin asalin da adam azalimi innahu kana zaluman jahula yawwa asali azalimi ne in dai babu hukunci to za a yi ta bargaza ne kana kana kuna kallo da hukuncin ma yaya yadda abubuwa suke tafiya shi za imamu ahmad yake cewa la budda lillahi min hakim babu makawa al'umma tana buƙatar mai hukunci alƙali babu makawa har yake wata tambaya ce a ta zaɓo haƙoƙan nan kuna nufin haƙoƙin mutane za su tafi ne a banza ai ba zai yi ba domin Allah wani hukuncin sarki da kansa yake cewa a ya tabu da insanu an yi turaka sudan kan adam yana tsammanin zama da ke ji wabai shekara biyu ai ba zai yi ba saboda haka lallai al'umma tana buƙatar hukunci shi yasa za ku kowane irin al'amari ya taso ana jan hankalin hukuma saboda ita ce Allah ya ara mata wato wata tufa irin taka na hukunci duk abin da hukuma ta yi baya to al'umma idan da malamin suna cewa da ayawa sai babu shugaba gwara shekara arba'in da shugaba a zali kai ka san ba karamin abu bane zai sa a faɗa haka awa ɗaya babu shugaba kawai ai awa ɗaya yanzu a ce ba shi da za mu ga da annabi ya duniya kai tsaye hankalin kowa ya kai sai da aka tsorawa aka tsora sai da abubakar sana abubuwan suka duk wani abu da kuka ga ya lalace inda da hukunci shari'a tana aiki kuma shari'a nan muna faɗa mutu ko da ta baturan ba da komai zai tafi daidai domin a shari'a bature ma mutum ya kashe an ji ma za a kashe ko yawwa ba turanci za a kai ba ina karanta labarin ture cikin waɗanda suka yi tabar gazan nan ɗazu sai wani yake ba da labarin na sagagi shi wannan ijiyaku yake dama asalin shi ijiyaku har wata gasa da aka yi wai wata wanda ya kowa iya sako eh wani jaja ya kawai ya dauko na abu ya sa gasa wallahi shi shi shine yazo na da wanda ya kowa sako shi abokin nan zai ce kuma da wa shi da mu da sallah bari ku je da yi gasa wai da aka zo aka ce sabon kowa ya faɗa abin da zai faɗa shi zai ji a tsohon makara da aka abu zai kwanta a ciki sai da an yi sakar ya tashi shi ne wannan ne ya yi na daya wai Allah yake biya wai in an yi ta kai ta yi daga nan kawai a wuce ne wannan ji ya sa ya samu rakamul awwal shi ne ya zama shugaba ayyar jin firawun ya yi ga wannan ba ce bar haka Allah ya jin jira ba tunda ka ga Fir'aun da ta zo ta kure ai da karfi cewa ba abun bauta da dindinta sai Allah Allah ya ji al'ana wa kada sai ta kabulu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu ka ga yayi taron da ai yawa shi kuma wannan makarai ya ji yake jawab an isa shi Fir'aun da ya ga mutuwa cewa yayi taron da amma wannan da ya zo ga makaran ba yake an isa kai ya dace to zo da haka ana buƙatar hukunci dole wallahi inda duk wanda ya kace ana kace shi ko da rawukan mutane za su zauna lafiya da yawa aka tafi fa da kuke gani ko ta ujiya kan dai yadda ake yin doka wajen jirgin da nan wani guri da ake wani guri da ake zuwa a hukunci a mutum ya zo malami ya zo kawai ya ce Allah ya ce annabtu bin nafsi wa katabna alayhi biya annab ya zama da aya yana gama a tsarkake mai wannan wani ya cire wuya to ko su da gani ba wai sannan majority su ba wai san sabon dokar Allah ne ya sa suke bin dokar gwamnati ba a tsoro ne to dan kai za a yi ba tsoro ne wanda wani direba ya ɗauke mu yana tafiya sai ke tafiya a hankali daga madina za mu maka sai ne sai wani yake ce masa me yasa ba zai tsara da wani ne ce kai da a mai yanki hukuma za ta kama shi haka kai da ya gaya wani kama shi za a wannan speed limit din ana kamera na kallon sa yana yin gudu kawai sai dai kaji alad na sauka ya zo wata gaba kuma da abu ya yawa a nan gurin za a yi mawaya a ce ya tsaya inda ne a yi mafiya taron da za a fito da mutanen ciki a ce wannan ba hukaci ne ba direba ba ne to har kasashen turai daga gari inda kaga ana zaune kalau doka ce in kai kaza ta ne yanzu dokar Allah ce to shugaba zai abu amma yanke ma hukuncin kisa ta hanyar rataya doka ce to duk inda aka tafi babu tsari to za ka ga wato in dai ba alƙalai ba masu hukunci gwamnati to kana zuba za a ci tafiya kuma da Allah yake wa lakum fil qisasi hayatun akwai jima dan dole da qisasi akwai rayuwa kaga wannan yanzu da tsaro sun kashe a can sun kashe da karan fara da suka yi kisan kashe ta akai ai gane da rawukan wayannan sun huta kuma ba wani abu da babu wani abu da za a yi ba babu shi kowanne irin abu ne bayan an kashe ma wani abu ko me za a baka a duniya a compensation babu shi malam nasiru liman abokin mu na limamin birnin shi wannan da aka kashe wa iyali ai aminu gani ko da kuma suna makaranta muna waya sai yake ce mun da Allah amman da wai ya haɗa wai amman da siya za ka ga har yanzu shi wannan harunan san ba su yake wallahi wani kawai wannan ya ce da wallahi san ba su yake ba wani abu da shi za a ga wasu wanda wata hanyar ba matasa wasu suna cewa da amma mutum da ya sha fada wai saboda ana tara masu kuɗi ka ga rashin hankali shi za a karatun da Allah da hannun ke cewa in kana so ka gani zafin abin kwatanta za ka yi famu da ka shi ne za ka gane nauyin abu amma in ba ka ba abu ne ka ga yanzu wanda bai hayo bai da cewa ya sha fada saboda an tara man miliyan ishirin da biyar an ko miliyan kwanta ba sama za a haɗa ma an gama da shi ba a kan zayen da wallahi kwata wata to sabuwar rayuwa kuma sabuwar rayuwa sai an yi rehabilitation din gobe kuma ya san biyar da mutum da ya kawai da ake faɗa miliyan ɗari bakwai da wani abu duk abin da za a haɗa zai kai sai ya ba Allah ya zaɓe mu ka kiyaye da shi sa kullum magana da muke shi ne shi ne cewa hukuma da tsaya ta ɗan mataki idan hukuma a ɗaukan mataki sauran rayuka al'umma za su kuɓuta to wannan shi ne to kaji abin da imamu ahmad yake cewa yake cewa walau la walau la qada'u wa fadil al-qusumat wa rad al-mazabi wa tahyil al-haqq la sarat al-hayat fawda inji imamu ahmad yake ba don hukunci na da ɗalai ba da kuma wato yin hukunci akan rigingimu da mayarwa wanda aka zalunta haƙƙi da bayyana gaskiya inda take da tarar da hayati fauka yake da rayuwa za a kara su ne ba ba da dan duk wanda yake kallon rayuwar dabbobin daji zai ga cewa wanda ya fi karfi yake rayuwa kuma sai Allah ya mutu wata baiwa a cikin dabbobin gaba daya kowa da irin makamansa yanzu wani tsuntsu da na gani shekaran jiya wani ya kafu har sai da na sauke shi ina kallo kawai ina kallo ina nuna yara saboda tsuntsu ne dogon tsuntsu haka ne kamar jimina da wani irin karan dajin da yayo kansa da ya rika haka da kafafuwansa sai da ya kai karan dajin nan kasa sai da ya gaji shi kuma baka abu wido ɗinsa a kafa yake haka ya rike mai ya rike ya kushe fuskar ya hana shi da cewa ya kushe fuskar gaba ɗaya da idanunsa sai da kuma to kowanne rayuwar da haka take kuma kowanne a guje shi ta kalli rayuwar shi domin kowa tsoro yake kan wani ya wanda ya fi ƙarfinsa domin muka ya zama ba hukuma irin wannan rayuwar da haka yanzu wata rana da ba fi zafi hudu ba na tafi na gaya wasu daga cikin malamai su malamin ne na gaya musu wace gani da dawo bayan mun garba ba na tafi kawai yara sun tsallako daga nan wajen hauren shanu sun kai su dari kowa da wakani muna tafiya ba a kan hanya ba fa da dare ne yi ba a kan kindi kawai suka tsallako duk da masoki da babura suka kaskare ne wai wani daga cikin yaran ba su duk ba wanda ya kai talatin wai na zuwa wai a tattara mana a tattara mana wai mu za a tattara a tattara mu kowa kawo wani yaro ya a gaba na yadda takobi kawai na banza da shi na ci gaba da motsa babu dina amma haka ta tattara baburan mutane sai kai hasuwar lahu wani wai a tattara kamar wasu yayansa wai a tattara ku tattara mun rashin doka ne rashin doka ne yara ne duka ƙanana kowa da zai yi makani ni kai na san wallahi addu'a ce dan already ina ajiyar su amma ka na wuce kuma suna da dan ni dai yara har kan babu ina ya rike kawai da su kuɗi na ne ta biya ban san me ya faru ba ga mun kuza ga gon ga su ga gon ko yi wucin za a je ina kai su da zita ai ni da su to haka to saboda haka babu maganin wannan irin hukuma da tsaya kai hukunci duk wanda ya ba a ne ba wanda ya ba Allah tausayi domin shi ne a rahmanu rahim kai ko sunan ka ba haka bane saboda haka tun da biyar da ayi sai ayi to shi ne malam imamu ahmad yake cewa wannan shi ne abin da yake rinji ba dan hukunci wanda an yi rayuwar daji ba ya ji annahu darura yin darura til haya ya ake ni mu gane cewa wannan dole ne a cikin tsarin rayuwa sai an samar da hukuma dole ne sannan kuma akwai falala babba ga wanda ya ga wato bin hukuncin Allah akwai falala babba مجيء الحديث الحديث السبعون بعد الثلاثمائة حديث الذي يقول السبعين أنا عائشة رضي الله عنها قالت أنا عائشة الله قال عبد إجابتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول من أحدث في أمرنا هذا دون إمارة cikin al'amarinmu wannan me al'amarin annabi alaihi salatu wasalam addini kenan wanda ya fara da wani abu cikin addini ba rayuwa ba shi da idan mutum ya zo yanzu kuna tattaunawa akan fara da abu a addini sai ka ne yake kaga wannan teburin da wannan fitilar da wannan bankar aje babu zamanin annabi sai dai a yi to ka tashi ka dau da karka ka babun da ba ta ma lokaci ne wallahi ba ta ma lokaci malai bi amrin na annabi yake bi al'amarin mu me ya bi tebur da lafiya ka da fanka ko a ce ya ko kaza ba sai riga ya ko kaza riga ne aiki ba kama ba yanzu ne ake so a tattauna a kai ita kuma matsala idan mutum bai gane da ake so a tattauna a kai ba to ba ta mutum ne kala yanzu ka zaka asara kawai addini a take don babu wanda zai zo ce yanzu wanda ya zo mu yanzu da Allah ya hore mana wannan fitilar mai tsada ko dan ne mu dari uku da wanda suke dauka da ta da dubu ishirin da biyar mutum na mu karatun ya kula da domin fitilar mu ta fito babu wannan ba wanda zai wannan magana ko wanda zai da wannan bakin ta kan tebur mu ce an yi muna da bakin kan tebur ko ba ku da shi karatun mu ya guna kula da babu wannan magana maganar addini ake kawai ka shigo yanzu da ka zo sai kai zalla kai rubuci biyu a zalla a magarwa to ka zo a halatta bi amrina shay'an ka zo da wani sabon al'amari sai al'amarin addini sai mu ce waye ce ayi da ka tashi da kai da zaka shiga ban aiki sai ka kai akai saboda kana jin kai ala ramma ne kace kai bakara za ta biya da ba bai kai ka sosai ba sai da ka tauje bakara sosai sannan ka biya ko kuma akai ayatul kursi za ka yi domin ita ce maganin aljanna sai mu ce waye ta ta me yasa saboda addini ne amma tsarin rayuwa yanzu sai kaje ka siyo mota a Toyota Camry wani ya siyo Honda ba wanda zai ce ai ne Toyota Camry ya fara da domin ta bata jan mai ba wanda zai ce ba wannan babu wannan tsarin rayuwa ne wai kullu kuma la ta'lamu yawa amma addini wani abu yanzu kawai ka zo ka fara yi saboda kana jin za ka samu lada to a nan ne kake da aiki wa ya saka domin Allah na da ya tace da Allah madaukakin sarki yake annabi ya ayyuha rasulu balli ma unzila ilayka min rabbi fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata yace duk wanda yake tsammanin annabi bai soke komai ba ya yi kariya hajjin ban kwana sabai dubu ɗari da wani abu annabi ya yi shela ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya ce ala hal ballagtu ku saurara duk abin da Allah ya aiko ni da shi yake isar na isar suka ce ya rasulallah da sake wa mallaka ya rasulallah kai mana da siya kuma kai ta da duk abin da Allah ya aiko ka ne duk wani abu da alheri ka zo mana duk sai abin da zai cutar da mu ka mun cutar da mu a kansa sai haka yace Allahumma fatih ya Allah ka jira to zuwa yanzu kai wani abu daban da annabi abin da annabi bai zo da shi ba to kuma annabi ne akan bai isar da sako ba to ba ji wallahi duk wani alkhairi da kake nema kowane iri annabi ya gudu domin annabi ya fi ka san kanka domin Allah ya yi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim hakika manzon ya zo muku daga cikin ku ya zo azizun alayhi ma alaykum duk abin da zai wahalar da ku annabi yana jin nauyin sa baya san ka me yasa yake fitowa zallar tarawih saboda ya san in aka dora ba za mu iya ba sai ce na ki fitowa ne domin kar a wajabta muku in aka wajabta muku ba za ku iya ba kuma kun ga yana tausaya mana hadisun alaikum ne ko ai ne da yake bil mu'minin da rahu rahim sannan mai jin kai ne da tausayi ga mu'minai haka annabi alaihi salatu wasallam ne saboda haka kada jirgi annabi da rashin cikan sako shi kuma rashin zargi a nawa ne zai zuwa ta hanya biyu ce ko dai lisanul hal ko lisanul maqal ko ta hanya ko ka faɗa da baki ko kai a aikace shine kawai wani zai faɗa da baki wani kuma a aikace ne in ka zo kace a to ai kaza to na abin da kai kai wanda annabi ya yi dozin ba bai ba approval to kana zargi annabi cewa wani abin alheri annabi ya manta ko ya koyi bai faɗa ba kuma ba wani alkhairi da annabi bai faɗa ba babu shi kuma kun san wani abu biyayyar annabi ta fi komai sauki idan kai biye biye za ga duk abin da za a koya ma wanda ba na annabi ba za ga yana da wahala amma na annabi sauki ne yanzu wai wani za su tafiya ne da kun samu gurin inda aka dauki kuna jira ku ce a'udhu bi kalimatin lahi ta amma bi min sharri ma khalaq sai ba ta ce shi ke nan shi ke nan kuma ya isa nake wannan kin ga ko aiki yanzu bai fara magana miji biyu uku za ki koya wani yanzu nace kuma shi ke nan duk abin da wani zai ba ku bai kai wannan ba na rantsi da Allah kike a'udhu bi kalimatin lahi ta amma bi min sharri ma khalaq Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wa al-khaba'ith shi nan ya ita in jama'an ganin duniya ne a ban ɗakin sai sun babuwar da wannan kalma shi ne na ba da wani misali da ke cewa ai idan mutum yana ciwon ciki yanzu ko ciwon kai ai za a ce an zo kawai ƙwararren likita ya yi mata baya sai ga ya rubuta ba magani shi ke na maganin sai daga wannan sai ka ƙara wani shi kan ya ta kuma shi ma da an ja ka ji kawar ki zai kar ka cigaba da ita ko haka ne kike zai ga ba shi kar ka dora ko yace kwana kaza daga nan kar ka kuma ta ka dawo in mutum ya je shi ne gaba a ciko man da yana da magunguna ya kuke gani zai yi asarar rayuwarsa ba yace shi ya cika man da yana da magunguna shi wannan guda ɗin bai yi da shi ba saboda haka sai mun lura da kyau shi za mana yake ba huwa rajul ma laysa min wanda ba ya cikin addinin ba huwa rajul to na abin mayarwa ne wa fi lafzi a wani lafazin mana ne amalan duk wanda ya aikata wani aiki ne ka alayhi amru da wanda ba umarnin ba a ciki ba huwa rajul kuma abin mayarwa ne bar mu jira wani na daya malin ki hada na hadisu ba'idatul azima min qawaid shari'a wani hadisin ka'ida ce babba da ka'idodin shari'a wa sunan azimun min usuliha kuma tushe ne babba daga wato wato asalin ta wa min jawani karimin rasul yana daga abin da annabi ya faɗa a tattali la yi amma sai a gani a yi littattafai da gani in na biyu rabu kullum bid'a wal muhdathat wal mukhtara'at bid-din yadda duk wani abin da yake na bid'a da kirkirar abu a cikin addini addini ba a rayuwa ba a rayuwa yanzu duk abin da kai zaka technology ana buƙatar sa yawa ana buƙatar kirkira a rayuwa amma a addini ba a buƙatar kirkira na uku dalilin da aka ka'idatul usuliyya yana cikin ka'idodin usul da ake cewa annahi yabta bil fasadi Allah ne ya hana abin da kai abin to abin rubutu wannan formula duk yanzu kuma kai a gurin ka da kyau ne ba ruwan Allah da yanzu kace kawai yanzu ka ci ta koshi kace wallahi ba za a kalla isha din nan hudu ba goma sha biyu za a yi za ba mu killa da ke shi ne misali ko ka ce aiki lawa ta rike ne ba fatiha a za a karfe wa kai a rikin ba sai mata sura surorin ba kuma manya a nan tuhumar kama aiki wa ya sa in masallacin ba ba za su yi dare ana idan wa za a ce malaya haka wasu ba za su gane ba ce me kuma wannan wasu kuma za su mutu suna surutu ce sun ka sabuwar sallah ya wannan shi na hudu asali na azimin da ibi dalil munkara alatti lafi alkaliya wa alwaniya asali ne babba dangane da rusa duk abin da ake aba su suke aba wanki na biyar al'imuratu bi hukumar shari'a abin da ake lura da shi ne hukuncin da shari'a ta zo da shi lafi hukumar da kabi ila halaba ba hukuncin alƙali wani ya saba a amin shari'a ta ce ba hukumar kabi la yi gari ma su baɗi hukuncin alƙali baya canza abin da yake a koyi misali shi ne idan aka zo shari'a yanzu alƙali ya amfani da zahiri kamar yadda muka faɗa wancan satin sai yanke hukunci alhali kuma abin a koye ba haka ba ne to wannan hukuncin ba zai canza hukuncin gudan Allah ba shi ne maganar da malai yake a zahiri ya alhali tun da hukunta da yake kira idi ta hadi yayi idan a gama hakim ba ta hada ba asaba walau ajran wa idan kana kuma falahu ajrun wai idan mutum yayi mai hukunci hukunci ya dace ya ijtihadi ya dace ladan gudu ladan ijtihadi da ladan dacewa in kuma yin da haji ya kuskure to zai wa ladan wato ladan yin da haji kawai shi ke nan to shi ne aka ce idan ba da gangan ya yi kuskure to ka sani cewa hukuncin bana da ya kai da ka sani yana gurin Allah sai an sauke na gida al'asulu bil ibadati al hazr wa tawakkul kulli asali gurin ibada shine an hane ka da yin kowace ibada sai abin da an aka baka umarni tsayawa ne al'asulu bil ibada al hazr wa tawakkul asali a ibada ba a yin ta sai dai aka yarda sai an ce ka yi amma al'ada kuma cewa aka yi ka yi komai sai abin da aka hana ita kuma al'ada al'ada ta hakama shi ne babban dutse idan ba ta ba ita ko ba ita kuma al'ada ita kuma ba ta dama sai abin da aka hana yawwa shi ne wato wannan wala asul fil fil adati mubah asali al'ada shi ne halatta sai abin da jara'a ta mutana sannan na bakwai rajin kulli ma kuki kaga ma da illa bi dalili ya anna ha tawqidiya ya anna ibadatu tawqidiya asalin ibada tawqidiya ne wannan gomana tsayawa ake ta ba a jira sai an ba ta umarni yawwa hadisi na gaba الحديث الحادي والسبعون بعد الثلاث مئة حديث من الذي سبعين دقيقة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان هند yar utuba shi ne bawo da yake sawa ƴaƴan su ba ta yake hindatu amma su hindu yuli sai ana sawa namiji ana sawa mace a gurin laraba dan gidan da aka yi da tana da hindu ibnu abi hala yes tana da dalili to ta shiga yana ji wuce ba matar Abu Sufyan ta je gurin Annabi alaihi salatu wasallam fa qala ya rasulullah sai ta ce ya wa ajin Allah in Abu Sufyan rajulun shahiyya shi ba Abu Sufyan mutum ne mai kauro kauro la yu'inu min an-nafaqat baya ba abin ciyarwa ma ya ci ni abin da zai ishe ni wa ya ci bani da kuma ya ci yana illa ma a kasu limani har sai na ɗan wani abu a cikin dukiyarsa na cika idan ne yi ba tare da ya sani ba ba da alayya bi zalika min jina shin haka da kake yi da laifi ka san tabi'ar ba ta ce da a sai sun yi abu za su tambaya kamar da yake abin ka ɗauka da ni sai tambaya ko kuna yi da za su ce ba Allah na tuko kuma sai ta yi sabon yanzu za ta fara tubar da nan kowace saboda haka fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce khudhi min mali bil ma'ruf ki dauka a dukiyarsa bil ma'ruf yadda shari'a ta daidai da shari'a ma ya ci abin da zai yi wa ya ji bani ki yi yayanki to wannan hadisi bari mu a wannan sai mu je kawo tambayar da nake so ne لأن جواب استبداء المرأة وخروجها إلى المبكي واتباعه بصوتها يا أهل الأجوبة الجديدة لمن متواجد وأتوا للفتوى har da saurari shi kuma ya saurari maganarsa a shi maganar da ake cewa mace maganar muryar mace al'aura ce tana buƙatar bayani idan ta mai da ita al'aurar ba yawwa amma sai dai ka tafi kalma ka ce muryar mace al'aura ce tana buƙatar bayani ba laura ba ce cewa kai fala da tsana bil kauli magana da aka hana su yi wanda za su lankwaje ta neman rabi na ku yadda ba a soyarwa ta neman rabi na biyu jawabin zikirin insani bi ma shi ne na aiki a je ya halatta a ambaci mutum da dangane da abin da yake da shi na aiki min ajin da istifta yayin da kake neman fatawa ka faɗi wani abu da yake yi don a baka fatawa akan abu wa shakwa da alƙali ko kuma yayin da za a yi alƙali korafi idan bai san korafin ba zai wuce hukunci a kai ba ai kaga lokacin da aka fara da yana umar wata ba da ta kawo ƙara ga wata yana umar ta ce ya zuwa la ƙaran mutum na kai na kawo matsalar da shi ne kullum sallah kullum azumi sai na wani ce ma'adalla da irin wannan bawan Allah ma'adalla an ke san ki gode wa Allah Allah ya baki miji mai kiyamun lalle mai zarra shi bai da su kenan ta saboda ta koyi sai da ya ce ya da mu'min ba za ka kake miji ba sai na wa abin yanzu ya bayani yake yana yana nufin ba a biya mata bukatun ta na aure yake a to a dawo da ita kai kuma kai na nan a kake kai mata hukunci shi ne nan aka ga yato mijin da aka ba shi ƙa'idoji cewa mata kana da haƙƙi a kanka hukuncin da sai da aliyu ya ce hukuncin da za a yi shi ne a yi hukunci mai mata hudu da abin da za ka je ka yi ka yi a kwana na ɗaya na biyu na uku kar ka rabon kwana da ita sauran kwanan ka je ka raba wa azumi da sallah amma kwanan ka kuma ka bar mata abinta shi ke to kaga na uku wujubu na faqati zawji ala zawjatihi wa auladi wajibi ne in ka auro mace ka ce da ke da yawanka wannan wajibi ne ba wai shawara ake shi da aka daura ba aure sai a ce ina wace da hagu ga nan sai a ce to ka je ka gaya ba da gurin zama da lafiyarta da iliminta da ciyarwa duk yana kan sa a gaya masa da yawa kuma da ake ana ne kuma a ba a wajen kawai sadaki shi ke nan amma da wahala a kira an gwace to an ce mu gaya ma da wahala na hudu annan na fakatar wajiba muqaddaratun bil ma'ruf ai da urf idan siyarwa ta wajibi ana kaddara ta bil ma'ruf yadda shari'a ta na biyar ali an ce wadu ala al-urfi fi masailin kafira fi masailin shari'a ana dogaro ne da urfi al'adar mutane mabiya yawancin gurare shi ne abin da muka tattauna ɗazu ai ga ba al'adar wasu ne duwanda ya yi bara ko haji zai ga su riko ma kan su ciki a riko hannun da duk inda za a ko ka ga haka amma kai ba hauke kai ta zan ba al'ada kawai kana yin wannan tun daga gogora ce ka ga wata kinsa ko domin al'ada kuma ce ta larabawa ce su kansu larabawa a can daban-daban ne ba kowanne ne yake yi ba shi za a wani aka ce wani ne ne ya ga wani balarabe yana ta wannan shi ma ya koma ta sace idan na sace ni idan na sace ni sai ce na shida a jawazin kurojin maratini bai ke hali al'ada ya halatta mace ta fita daga gidanta don wata bukata idza adina laha zawjuha amma da shar'i idan mijinta ya bata izini aw ali mata bi zawji ko kuma ya yarda mata cewa da abin da ya kawo shi ji wasu suna yi in an yi wannan in ba a yi ba kuwa haramu sannan na bakwai annal asala fil mar'ati Allah ta akula min mali zawjiha illa bi idni asali a gurin mace kada dauko mai da kayan mijinta sai ya gani shi ne da mai da nake so na ga bai kawo ba shin wannan hadisin fatawa ce ko hukunci ne fatawa ce to amma kuma me yasa ya kawo karkashin babu hukunci eh to an ji ne da bai da ne me yasa aka kawo shi karkashin babu hukunci kuma ka'ida karatu mutum yana fahimta da kyau in ma da ya kawo hadisi a karkashin babi yana nufin wannan abin abin sama ko ba ka bane na shi ne maganar da muke idan hukunci ne shi ne kaza duk irin wanda ta samu irin wannan matsalar zai mata hukunci da haka fatawa ko ita kai ta jaba idan ka ce ai idan shi ne zaman bace muku idan hukunci ne ni ma zai aro hukuncin da amfani ne in wata ta zo ta gaya min yanzu mijin ta kaza zai ce ki rika dauka girma aro hukunci ne to da ni za ka eh to bargari shi ne maganar da muke kullum idan idan malami yanzu ya fito rediyo ko bulikan ya ɗauko wani hadisin ya ba wa mata ta aji za a yi da yawa a aure zai mutu wallahi saboda haka abin da ya sa ta kalla hadisin annabi ya san waye abu sufiyan abin da ya ko ya san kuma ita ma ya san wace ce ita sai ya ce ku ni ma ni ma ya ciki wa ya ci ba ni saboda haka waka ake ainihin la'umu wa lahai ita kare abin ya shafa ba ne yanzu ka zo gidan rediyo ka ba mata fatawa da wannan hadisin ba tani za a haifar za a haifar da matsaloli da yawa duk namijin ne ko kai da ka koma gida kana da aure ko da yake ba sai an bayyana ba ɗaya ka koma ka tara an ɗaukan ba wani abu ka je ka tara kawai ta ɗauka to duk da aka zo ba wani abu a kwanan nan abu wanda na ji ya faɗi wani hukunci yana gaya masu sai yana cewa wannan ban san ɓarauniya ba ce Allah ko ta fi yi ba ba ina da ya kalmar wallahi ba la ina da greatin ban san ɓarauniya da aura ba yana faɗa wannan kalmar irin to wanda ga masu wannan fahimta za ka ba wannan fatawa saboda haka waje ajo an yi la'ubu wa lahafi mutum ya zo yanzu kai da ita na san mijinki na san ki na san wato ɗabi'un da zai iya zuwa ya kai ko wata kila za ta saba ta san kuɗin ba ta da ya sani ba sai ka ce to ki rika ɗauka bil ma'ruf amma idan ka lura za a iya samu fitina sai ka fiya ki za ku yi ki gaya wa Allah ni haka haka za a tafi a tura domin kai je da aurenta in ba haka ba za ka balla aure da yawa ni ne ban sani ba a baki na aka ji ba amma da isra'il da yake wai an suna yi ba suna yi to ni ba a baki na aka ji ba yawwa ba ruwa na wannan da yana son bariya a ake ya kamata a gane concept din hadisin in ba haka za a ji dan na ji wani a media na gani yana nan wani dan kilik yana yawo waje ya wani malami ne wannan fatawar wallahi kuskure ne kuskure ne ba na manta lokacin wata shekara da malam Ibrahim Kare yana jiya wannan hadisi kusan da zai mutar kai a abin nan a ce kaza a ce kaza a wurin jiya kawai an ga hadisin ya turo shi yake fata wa saboda ya mujahidin mujahidi ya nufa bata wace ko hukunci sai ta bugawa saboda haka sai mutum ya yi takarar sa dole sai ka yi takarar sa zai iya zuwa yanzu wannan ya zo da fatawa ne da ya ka kalle shi da yanayin sa ka ba shi hukunci in wani ya zo irin da yanayin shi kuma hukuncin sai ya ban da na wancan saboda haka wannan shi amin ya Allah to sai shi mu ji hadisi na gaba an ummi salama radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة الخصم بباب حجرته أكبر أم سلمة ألا يسار مكيك تبي أن عليه الصلاة والسلام سمع جلبة خصم بباب بباب حجرته يا جو واتو هربوا hayaniya shine galaba sauti yana tashi kirkina da asuwa da kirkina kuma irin wannan ka san ana rigima ba ka gane ba magana sai dai karka da abubuwa to shine galaba annabi ya ji harguwa da hayaniya a bakin kofar ɗakin sa ba har da idan yi shi zuwa gare shi wannan ba ta hayaniya ba ka ne ya ala ku saurara inna ma ana bashar ni ba ka ga yanzu annabi alaihi salatu wasallam zai mutu hukunci sai ji amma ba ku kan yi mutum ne wa inna ma ya'tun khasm ba sirri ba na zuwa guri na wala alla ba abakum an yakuna ablaga min ba'di wata kila sai daga cikin ku ya fade iya magana kuma haka ne za ka samu wani ya iya ƙara zance kuma shi ne bai da gaskiya to sai annabi alaihi salatu wasallam yake fa asibu annahu sadiqun ni tunda ban san gaibo ba zan yi tsammani shi ne mai gaskiya a irin zancen da kwantarar da ya ƙara yadda yake yake ba a kudin yi ba shi gaskiya in hukunta cewa shi ne mai gaskiya wa man ka zai ki lahu bi haƙƙi musulmi ruwan da neman hukunci da haƙƙin wani musulmi alhali ba shi ne mai gaskiya ba na ba shi gaskiya sai annabi ke fa inna ma hiya qi'atun lillah to sai wani yanki na wuta aka wasu bari ya gina ya rage na ke karba au ya zama hadu mu akan kansa ya san gaskiya ne kokari ya ko ya bari annabi alaihi salatu wasallam da ni da zahiri zan amfani in na ba ka wuce gida ba ka karba in gajiya kake ji kenan ƙarya kake ka karɓi wuta ko kuma ka hakura shine abin da annabi ya وكان الإيمان لأنه حكم الحاكم لا يهل باطلا ولا حراما ولا يحرم حلالا إني وزني شو hukunci bai hukunci baya danga wa tuwo tura da alƙali ya ruwa ya hukunci dan ya ba ka gajiya da hali filin ba naka bane kawai ka cinye na gaba ne ka dauka ka filin a akwai sabo jira'a a gaban Allah ranar da ba wani lauya ta yi ba akwai sabuwa na biyu ijra'u da akami ala zahir ka gudanar da hukunci akan zahiri shi da ga alƙalai wanda suka san Allah mutum zai hukunci shi ya rika sallar dare kullum yana cewa Allah dan suna yanka kyawawa na yi yayi da aka nuna mun gaskiya wannan dalilan ne zai zaro ga zamanin magabata suna gudun alƙalai su wani ko ɗaya daga cikin su zaman ta ɗaya ɗaya cikin manyan malamai shi ne za a naɗa shi alƙalanci ai hauka cewa yi haukan ƙirƙira kawai ya samu dokin kara ya naɗa rawani da kasuwar babbar riga guda hudu ya ɗora ya je ƙoshi da gudu kuma da zani nan ba zarki nan haka aka ja ga ja malam da ya hauka sai da aka naɗa wani ya koma ya ce haka kawai banda ba su yin hijira su bar garin gaba ɗaya sai sun ji an naɗa wani sai su dawo ka koma a tarihi su za ka gani musamman kana karan tafiya za ka yi ta gani yadda suka yi saboda gudun kawai kawai a jefa mutum cikin yanayi kawai kana zaune ba kana al'ani wani zai ma waya aiki abu kaza muke so a yi masu abin kawai kaza muke so a yi shi kenan to shi ne na uku إعلام الناس أن النبي في الحكم بالظاهر كغيره cewa annabi da zai salam shi ma wajen hukunci yadda muke yin hukunci shi ma ka yake hukunci abin da ya bayyana gare shi shike mai sai dai idan bai wahayi ya sauka kamar da muka ji a suratul nisa'i kaga abin da ya faru an yi sata aka zo aka kala wa da yake ko sai Allah ya saukar da ayoyi ga sunan mun ji a cikin suratul nisa'i cewa babu wannan musulmin ji ya zata ba bai huda ba kawai zuwa cikin ka wurga gidansa makoci ne sai aka wurga gidansa aka ce ji kun ga qur'ani ya wanke zai ya ga ji bane duk da cewa wancan namu ne musulmi ne مالك على حديث الثالث والسبعون بعد ثلاث مئة حديث نبي يقول سبعين أخو عن عبد الرحمن بن أبي بكر aka zo da Abdurrahman bin Abi Bakra radiyallahu anhu ba shi da mahaifin nasa Abu Bakar ka mun yi tarjama ta can baya shi ne farkon wanda aka fara na san an manta mun ji wani wanda aka fara haifa a Basra a Musulmi eh a Basra shi aka fara haifa shi wannan Abdurrahman bin Abi Bakra shi ne danga kuma yana ɗalibai da yawa kamar da ake faɗa da cikin tabi'ai kada yake ka taba abi mahaifina ya rubuta wa ka tafi da hu sai na rubuta masa ne ma ila bilihi ubaidillahi bin abi bakara zuwa ga wato ɗansa ubaidillahi dan abi bakara dan uwa abdurrahman din kenan shi wannan ubaidillahi bin abi bakara shi ne ɗaya daga cikin manyan bayan Allah da ake faɗa wanda aka taɓa zata shi alƙali a a Basra sannan ya zo kuma daga baya aka raɗa shi a Sajistan kanin Abdurrahman din ya rasa shekara ta casa'in da bakwai bayan hijira to sai ya rubuta mara الذي وهو قاعد في جدتان القاضي في جدتان سوى الله تحكم بين اثنين وانت غضبان كركا kace to mutane hukunci mutum biyu hukunci a hali kana cikin fushi shi ne abin da ya aika ba kar kai wa mutane hukunci a hali kana cikin fushi na fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji annabi yana cewa la yahkumu ahadun bayna ithnayn wa huwa ghadban kada wani ya sake hukunci tsakanin mutum biyu alhali yana fushi وفي رواية لا يقضي أن أحكم بين اثنين وهو غضبان kada ne hukunci ya hukunci a tsakanin mutum biyu alhali yana fushi yawwa cewa haka wuri lokacin da mutum yake wato wani farin ciki na musamman shi ba zai haƙura haka lokacin da yake rufi sai lokacin da yake majalis matakan jido zai zo da kudi hadisi na gaba ana abi bakra hadisi na dari uku da saba'in da hudu رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبيكم باكبر الكبائر شن بنا باكو labarin mafi girman zurbai ba salatan sai da annabi ya faɗa ta uku kullu bala ya rasulullah sabai da ke muka ce ba mu ya ba ikon Allah kana zai ta al-ishraku billah yi wa Allah shirka wa uqul walidain min sabawa iyaye wa kana muttaqiya annabi yana da gingidi fajar da ya dace ya zauna fa kana yi ala ku saurara wa qawlu zuri da zancen ƙarya zurwa wajen harin zuri da sai da ƙarya ba ma za a yi kabiru a nan bai guje bai na maimaitawa hatta kullum har sai da muka ce rai ta wuce kaka ina ma annabi ya jiro wallazina la yashaduna zura wa idza maru bil lagwi wa la taktumu shahadata wa man yaktuha fa innahu asimun qalbi hadisi na gaba hadisi na ɗari hudu ɗari uku da saba'in da biyar an bi abbas radiyallahu anhu ba annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yake lauyo dan nasu bi da'awahu da za a riga ba mutane duk abin da suka nema ta hanyar da'awa kawai dan mutum ya kira mu cewa wannan fili na ne da shi za a riga bayarwa bi da'awahu saboda kawai ta kire ni ladda anasu nasu bima a rijali da mutane sun rika yin kilemi wato jinin mutane wani zai zo kalli wani ce wallahi shi ya kashe min dan uwa wa amwali ko kalli shagon ku a sabon gari ya ce wallahi shagon kakan shi kawai a cikin zuwa walakin yamilu ala al-mudda'i sai dai kuma wato rantsuwa tana kan wanda ya al-mudda'i al-mudda alayhi wanda ake dawa a kansa shi da ba mun fada albanni da zuwa al mudda ne wa yamin alaman al mudda alayhi shi yake ranzuwa ai idan ka zo ka kawo kara sai alƙali ya ce shi da idan babu sai a ce to kai kuma wanda ake kara a kai zaka rantsi shi ne abin da rabawa ake kai ke zuciyar zuwa to shi ne anan yake cewa alal mudda alayhi wanda ake da'awa a kansa to shi sai rantsi ce na rage da Allah ne ƙarya yake ne ba wata ƙarina ba gari da zai a nemi a rantsuwa me za mu koya a nan na ɗaya hadal hadisu ka'idatun azima ni kawaidi a kami shari'iyya ka'ida ce babba da ka'idodin wato hukunta kawaidi a kami shari'a ka'idodin wato kuncen kuncen shari'a fi hujjul amwal waje ba wajen kiyaye dukiya da dukiyoyi wa la yaduru galibul ahkam kuma akan wannan mafi yawancin hukuncen hukuncen suke tafiya na biyu mujarrad da'awa la tathbutu al-haqqa bal la budda min al-bayyina kawai kule ne kai da'awar abu baya tabbatar da haƙƙin mutum har sai ka gawo jida na uku هذا الحديث يسد بابا كبيرا من الفساد والشر وانا حديث yana toje koba babba babba daga farna da shari na hudu al-yaminu ala al-mudda'a alayhi ajiran kuwa wanda ake kara ne ji li'annahu aqwa domin shi yafi karfi fal azlu bara'atu dhimmatin fatta ba minu bil yamin asali shi innocent asali wanda ake kara innocent shi za ku ji alƙalai ko da hila suna cewa ana zargin har ya zama ne dalilai da shudu to shi asali a almuta hamu bari'un a ta ta zuta tuhamu aka ce cewa ruwan da ake zargi asali ko ba ta ce ne har sai an tabbatar da ne tuhuma sannan na shida bayanin hikimata fi adami ya yayi kulli mudda'i ma yadda yi bayanin hikima akan akan cewa duk mutumin da ya yi da'awa kan wani abu ba za a ba shi wannan abu da ya yi da'awa kai ba eh yawa sai yake wa huwa anna unasan yad'una amwalan wa dima'an akhari da batila don mutane za su rika da'awar abubuwan jama'a kana zaune wani ne zai ce wallahi gidan ku gidan su ne na taɓa ba wasu mutane da ne mutu na siya sanda muka ji yi mutu ta ajiya mahaifin siya ba sai na ce za ku haɗu da abubuwa iri iri sai na ba su misali nake ka san gidan mu ai na gaya wa ɗaya nake to lokacin da mahaifin mu ya rasu bayan an kwana biyu gidan da yake kallon gidan gidan mahaifin mu ne da mamba ai wajen suka zauna a haya a gidan bayan ya rasu da wajen da wajen wata takwas kawai wajen ran sai ga ya zo da buhu mangwaron yana yaya gida abu da zai tura iyayen mu mata a gida yake a ba shi mukulli Iyi, dan sun ma ba gidan ba wata gidan. Asalin kafin ma shigo kafin ma wato mahaifin na da su gidan ya fi shekara biyar shida ba kowa a ciki. Kawai ya zo ya zo riban mango. Ita tana ganin zamantakewa da aka yi ajiya a gida kawai sai ta bayar ya ɗiba. a bayan an sau lokaci ba sai kuma dawowa ba da aka ce wai sai ce ai mangwaron sa ne wai mangwaron sa ne kuma na rantsi da Allah ni ne shuka mangwaron nan da hannu na sai aka yi muna zuwa makaranta ke na samo shi gidan ba ma namu gani a lokacin muna gida ni na samo mangwaron nan Allah ni ne shuka shi amma ka ga yanzu yanzu dan Allah ko da gidan ku ne ba kun biyar ba ba fa gidan su bane su kansu haya suka yi aiki amma sai na gaya musu nake jiran da kuma dawowa a gani kana ba shi ni a kira ni to ko labari ne da kuma dawowa ba to ka ga ana da ainihin da ya sa tun da mai gidan yana nan baka taɓa zuwa ba kun kile ne cewa domin dan da yana nan gidan ya shekaru a haka kawai ba kowa a ciki ai wannan ina ba ku labari ne kawai akan ba wai ina magana akan raini wayan da yake in kawo cewa in abin da yake zuwa mutane kana ganin mahaifin ku ba shi ba wani bango bane sai wayan ya ce ba za ga wanda bai je taka ku ba zai taka ku shi ne kawai wani zai yi from nowhere zai zo ya kile mai wani yanzu ba za a kai wanda ya kile mai mangwaro nan gaba ba zai zo ce gidan ba na bane musamman ba ta kalli ko a nan zai zo a yi kuma jima ka ji mutum a kotu kan kariya sun tafi kotu Allah ya zai Eh, wai shi ya ta da zuwa shi ne ko ba ka mi ko mun tayi ko. Duk da na san tayi ko kan ayyayi. Eh, duk da na lura da cewa daga wata ba kuka. Eh, ya kamata a koya wasu dan eh wannan tambaya ce ina ga assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya karbi aikin malam tare da mata amin malam da Allah a tunatar da mata akan yin sallah sababin su wannan tambayar mata ce kenan abu in gaskiya ku fara mu in za ku yi za za ku ga in an zo sai yanzu kun ga kayan su ya koma irin na maza dangaren duwa ke yi amma shi za iyayen mu da rawu gazzan nuwan su sai a ce ma dungu kaza uwa ta sani saboda yalwata sai ake yi an zo sallah za ka gani na san wannan cewa ka ga iyayen mu sai ta ya ji ƙara daura dani ta gyara yadda ni take furu kuɗi ma kama kuwan ta za su rufa a cikin inda sabo kuma bidiyo shi ne abin da yake da malamai har rubutu sun yi akan yin hukuncin sallah ko wata risala da yake da ita ma akan hukuncin sallah shekul islam ma yana da ita hukuncin sallah kafa a buɗe su sau da haka shi matsala ko samani aka yi ka kauce mata kawai ki koma a kulle kafafuwan shi ne abin da yake da shi gaskiya wannan tunatarwa ce mai fa'ida kwarai da gaske abu na biyu kun ga mun zo karshen ba dama abin da muka dauka yadda muke yi lok karatun da muka je karshen baji to shafan ta shigo su hakura muke da karatun yanzu za mu fara sabon kitab kuma mun zo gangara a littafin to zo da haka wannan littafin shi ma daga yau karatun masallacin da ke doba na gwamnati na kan shi ma mun rufe abin da ya rage kawai yanzu muke yi shi ne a karatun amal yomi wannan ba shi ne ya dora sai kuma sabon littafi da muka bude wanda wasu bayan Allah suka biya ake raba wa mutane a masallacin hidaya shi kuma ranakun litinin ne jibi kenan magrib zuwa isha da kuma alhamis akwai littafi insha Allah ta'ala wasu karawa da kuɗi za a karo da a raba wa mutane wanda ake biyawa wata kila ne karatu takwas in ma ya fi haka tunda mun rubuta karatu cika za a fara a insha Allah sai mun kammala littafi to wannan shine na karshe kuma ina sanar da jama'a cewa wannan karan za mu yi tafsiri a masallacin Salafiya insha Allah ta'ala a magri a bayan la'asa insha Allah ta'ala to wannan shine yi a dukule da yau mun tafi hutun wannan littafi sai Allah ya ara mana rayuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alheri Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun ƴaƴanmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka ga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka zauna da kasar mu lafiya jihar jihar mu Allah ka zauna da ita lafiya duk masu neman da matsaloli da tashi hankali Allah ka maganta mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da kofin ta madaukaka Allah ka kara raba mana asiri duniya da lahira Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulati umurina waj'al wilayatana fi man khafaka واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين